الكريم وعلى آله حق قدره دار العظيم باب ما جاء في ميراث الصلب babin abin da yake kenan a cikin mirasi jari na abin da yake na tsatso abin da yake daga tsatson mutum حدثنا عبد حدثنا عبد الله بن عامر عامر بن زرارة حدثنا علي بن مثير مهم.
عن الأعمش عن أبي قيس الأودي awa هم. نعم.
ya fi dai awa أودي yawa نعم. عن هذيل بن شرحبيل الأودي مهم.
قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن نعم.
وابن لأب وأم نعم
wato wani mutum ya zo wurin abu musa al'ashari sahabi ya zo wurin salman ibn rabi a sahabi ya tambaye su game da gadon ya ya ta tsatso an fahimta Wa- ta haɗu da wabunati ibini sai kuma ga yar ɗa akwai ɗan uwanta ita wannan ya da ya mutu ya bar yarsa shi kuma an fahimta ta zama yar ɗa ta mamaci kenan ko ba haka nan ba da yar tsatso da yar ɗa wa utin la'abin wa ummin sannan kuma da yar uwa shaƙiƙiya ita ce ukutun li abin wa ummi yar uwa shaƙiƙiya kenan kamar ce ukutun shaƙiƙatin faqala Faqala.
da Abu Musa al-Ash'ari da Salman sai suka ce wali ibnatihin nusfu wal ibnatihi li- li- li ibnatihin nusfu yawa ai baka ma faɗi wani balan da ka yi ɗaki a kansa na'am na'am wal ibnatihi gani li ibnatihi nisfu rabi nisfi ya tabbata ga yarsa ta tsatso din nan wal uti min al-abi wal ummi nusfu hakan nan ita yar uwan nan shakikiya ita ma a bata nufi shine wato eh, rabin dukiya shikenan dukiya ta kare Wala- walan yuwarisa ibnatil ibn shay'an ba su ba da gado ga ita yar ɗa da komai ba komai ba su ba ta ba sun tsara yadda ita a cikin wannan farilla a gurin abu musa ash'ari da shi salman ibn rabi'a to yar ɗa ta faɗi a nan tun daga yar tsatso ta ci nusufinta dama tana daga cikin zuwa su nusufi ko Haka ne.
sannan ga yar uwa ta tsatso a ga yawa yar uwa kai shaƙiƙiya ita ma tana daga cikin zawacin nufi ta ci nufinta nufi nufi kan ɗai kenan rabo ya ƙare to wa'ati wa'ati ibn maf'udin sai suka ce da mutumin na amman je kaurin babban mu abdullahi bin fa mas'ud innahu shi sayfaji'una ma zai bi mu kan wannan wannan wannan wannan rabo da muka yi fa atahu ar-rajulu fa قال sa'alahu هو أخبره بقوله ما ونم فقال- يزو عبد الله بن مسعود يتنبيه شي كما يباشي لبارن أبن دا سلمان الفارسي da a su su Salman bin Rabi'a da shi Abu Musa al-Ash'ari suka bashi eh, fatawa da shi qala laqad dalaltu idhan wa ma ana min al-muhtadin yace ai ne abin da suka yi na bace kenan ana cikin shiryayyu subhanallah dan Allah ku dinga gittu wurin zaman nan na musamman abin nan a dinga kokarin kare abu kofa kana kare ta duk abin da yake bai kawo cikas a dinga maganin sa dan Allah kan magana to
na'am walakin ni sa'adi biha bi qaba'il nabi sallallahu mun yi alaihi hukunci a cikinta da hukuncin Annabi sallallahu alaihi wa li sallam ibnati yunusu abin da zai zan bai wa ita yar uwarta ita yar tasa ta tsatso nusufinta wal ibnati li ibn saham takbilatu thulthayn sannan ya ba da rabo guda ɗaya ga ibnatul ibni yar ɗa ta kamilatar sulusaini cikon sulusani mu je wa ma baqiya fal abin da ya saura min al abi wal min ummi al-abi wal ummi sai na baiwa yan uwa ta shaqiqiya din nan wato abin da muke faɗa kaman a gidan haba da baza din nan idan ka je gidan zaira gidan zaira na ma'abokai kudusi ne su bakwai ne zaira kam ai bakwai kenan ko abaje da hawaza kaga su bakwai kenan to daga cikin mutum bakwai din nan akwai yar ɗa idan ta haɗu da yar tsatso to haƙƙinta shine sudusi hakan nan li'addiya idan ta haɗu da shaƙiƙiya ita ma haƙƙinta nan sudusi ne domin abin da ake duba idan mutum ya mutu ya bar 'ya'yansa mata guda biyu 'ya'yansa na tsatso guda biyu menene haƙƙinsu a cikin dukiyarsa misali kenan a kasa biyu a kasa uku a ba su kashi biyu hakan to yanzu sai ya bar yarsa ta tsatso sai ya bar wata yawo da ita ma yarsa ce domin yar ɗansa ce amma kuma an zalu darajatan minal ibn musulmi minal ibnati musulmi ai dan zai ta yi ƙasa da ibnati musulmi ko ne to shi ke yanzu abin da za a yi ita ya idan ta kaɗaita ba nusufi take ci ba da ya ba ta nusufi idan suka haɗu su biyu fa ba su misali suke ci ba to sai ya ɗauko abin da zai yanzu in ka- abin da za ka ga kasa dukiya kashi shida shi kenan sai ka ga yar ɗayar yar tsatso ɗin nan sai ka ba ta uku ka ga rabi kenan to menene su misalin shida hudu kenan sai ka bai wa ita wannan yar ɗan cikon ɗaya kaga ka hada da yar tsatso da wannan yar ɗa ka ba su su misali kenan amma yar tsatso ta fi ta daraja saboda haka sai ta cinye nasu fi tukunna abin da ya rage nasu misalin wanda shine haƙƙin ƴaƴa mata sai ka ci sai ka bawa ita wannan yar ɗa ɗin wannan shine abin da Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa shi haka kuma yake annabi shi mun ga haka eh ina wani yake anan yawa yawa eh a cikin shida
Cikon ɗayan za a ba ta.
sultani yar da labarin yawwa yawwa ɗaya za a bata aikar shi ne ya zama na hudu kenan sultanin dukiya yawwa wa ma bakiya falil uhuti lil abi wal ummi abin da ya rage sai ya baiwa ita yar da a ita yar uwa shikikiya abin da ya rage shi anan ibnu mas'udin ya ya asibtar da yar uwa ta tsatso din ke ya ta zama asiba ke dan ba ka ce ta ci sulusi ba dan ba ta daga cikin masu cin sulusi ai ko ba kashi biyan nan sulusi ne in ka ba ta biyu ta ci sulusi kenan ko to ba za ka ce masa ta ci sulusi ba sai dai ka ce ta ci ma bakiya shi shi ita shakikiya shi shi asibi ba a ce masa ya ci wato kaza ko sulusi ko sulusani ko sai dai a ce ya ci ma bakiya sunan sunan gadon ta ke to wannan shine wurin ibnu mas'ud to kaji anan din a wajen gadon ita shakikiya to anan ne mu anan malika aulu zai shigo domin ba za mu asibtar da ita ba tunda ba ta daga cikin asibai su asibatu maza ne ga baki ɗayansu idan muka ba ta ma bakiya mun mai da ita asiba ke saboda haka a nan abin da za mu yi sai mu mai da farillar ta zama bakwai maimakon kashi shida sai mu mai da ita sai ta zama kashi bakwai shi aulu idan ahalin fara'idu suka yi yawa akan dukiya ya zama na rabon wato za a bar wasu a waje to dole kowa ya haƙura shi ne mai risala yake cewa udkhila alaihim dararu kulluhum duk ga baki ɗin sai an shiga musu da cutuwa ma'ana kowa sai an ci jikinsa dan a sa- a fitarwa da wani yanzu maimakon kasa kashi shida a bai wannan uku a bai wannan ɗaya a bai wannan biyu to bakwai za a kasa yanda aka yi aka ba ita wannan aka ba ta uku ɗin nan yayin da yake shida yanzu ma ukun za a ba ta ita kuma wannan yar ɗa da aka bata ɗaya a cikin shi da yanzu ma da ya zama bakwai ɗayan da za a bata ita kuma wannan yar uwa haƙƙinta dama nufi ne ba su nufi ba saboda haka ukun za a bata nufin da yake ciki amma kuma da auni a cikin za an fahimta wannan shine mazhabin imamu na maliku amma ba za ka bata su nufi ba ta abin nan a wurin ah, a nan a magana an fahimta? yawa sun yi magana a da masu to ai su kaɗai ne akwai wani kaji a ciki akwai wani a cikin tafiya ai ba wani ai matan ne su kaɗai Yan uwa na ta yi daidai da ya a nan a wajen gadi.
a Abin da ya ta samu aka wajen uku.
to ai dama dukkan suna daga cikin zawacin nufi ita ɗaya ta tsotso dama nufi ne farillarta ita ma ƴar uwa ko shakikiya ce ko da abiya ce ita ma nufi ne farillarta haka nan yar da ita kuma wato ita ma nufi ne da ita idan ba a tsatso yawa in kuma ta haɗu da yan tsatso shi ne sai su ci tamam musulmai ne ɗaya kenan to kaga dai magana kenan a nan.
Waccan fitar Ibn Mas'ud ta Abu Musul Ash'ari kenan.
eh Ba a to kaga a yi ce ai shi ne sun gashi ta daga kan aiki domin ba illa ba ne game da cewar shi sahabi ya zo da wani abu wanda yake a iyakacin fahimtarsa ko iyakacin ra'ayinsa ko kuma wani ilimi da ya da ya riske shi tuntuni wanda wataƙila an tashi kansa shi bai sani ba ana samun haka da yawa a wurin sahabbai yawa yanzu da yawa na na aisha ta kan yi wa sahabbai istidrakin abubuwa da yawa musamman dan umara saboda zamanin su daya garin su daya kuma sun daɗe a duniya sun rayu rayuwa mai tsayi da gaske tare to yawa to shi yasa su ne manya a madina da shi abdullahi bin umar da nana aisha da yawa zai kawo abu sai da ce rahimallahu abu abdurrahmani yawa allah ya fi yan shi ibn umara sun ce ba wai bai sani ba ne mantawa yi sai ce masa wannan abin nan da amma ai ga yanda abin yake ga yanda abin yake abubuwa da yawa نعم To, حدثنا مشدد حدثنا بشر بن المفضل to.
حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه Mun fita da وسلم ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam حتى جينا امرأة من الأنصار في الأسواق muka zo wata mace daga cikin mutan Madina a suwaku sunan guri ne نعم فجاءت المرأة wata wannan matar ta zo bibi na tayi laha da ƴaƴaye biyu na ta mata fa qalat ya rasulullahi ata ni binta sabi jibin qaisin qutila ma aka yau ma uhudin نعم wa'annan ƴaƴa ne mata guda biyu na sabit bin qais bin shammatin da aka kashe shi ranar uhudu kai ma daga ji ka san ba haka bane sabit bin qais bin shammatin ka san ba ranar uhudu aka kashe shi ba ya rayu har bayan wafatin ma'aiki ko ba hakan nan ba to saboda haka akwai gyara a gaba Mhm.
وقد استفاء أمهما to kuma ga shi baffansu ya Malahuma.
ya kwashe dukiyar tasu da da- da uban nasu da aka kashe kuma baffansu dan uwan mi- dan uwan shi mamacin kenan Wa mirasuhuma Ya kwashe dukiyar- kullahu.
da dukiyar su baki daya saboda lokacin nan ba a saukar da yusi kuma lahu ba saboda haka kawai in mutum ya bi dukiya inda wani dan uwan sa ko shi zai kwashi inda wani uh, dan uwan mahaifinsa ko shi zai kwashi balantana inda mahaifi ya ma shi zai kwashi ba wani zance wani mai gado Falai.
kuma da kin ita ma a wani gado فلن يدع لهما مالا إلا أحده bai bar wani dukiya gare su mafaci ya kwashi ai yana da wata gona wuri kaza to ku je a maza a siyar a kawo min kuɗin wani kan komai ya kwashe haka da suke yi larabawa كما ترى يا رسول الله to ya rasulullah yanzu ne kake ne kake ganin za a yi wal- والله لا تنك لا تنكحان عبدا إلا ولهما مال na na rantse da Allah ya rasulullah ba wanda zai aure sai suna da kuɗi shi wannan kuɗin fa an daɗe dama Eh, kowa ya fi son ya kai nasa gidan mai abu ya fi so kuma ya auro gidan mai abu sai kansa shi mara abin ya zai yi abin wannan saboda Allah da Allah da Allah ta gani kowai lari la tun kahani abadan illa wa lahu ma malum
فقال ba wanda zai aure zai da dan wani abu فقال Allah صلى zai الله sallama صلى الله عليه ya وسلم kadi lahu fi zalika Zalika.
Allah zai miki hukunci a ci wannan ni yanzu ban da wani abu da zan ce miki eh shi manzo Allah Allah ne kawai da shi bai san komai ba sai Allah sai abinda Allah ya zo da shi kawai shi kenan قال Mutanen- ونزلت, ونزلت سورة النساء wannan aya ta suratul nisa ta sauka yusi kuma Yusikumullahu fi auladikum suratul idan aka Nisa.
warware komai ta suratul nisa din فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها to ku kirawo mun matan nan ku kirawo kuma shi kuma wanda ya kwashe masu dukiyar ba abo- abokinta da kuke faɗa ba kan ce abokinta ba shi abokin rigimar ta ne a nan ko wanda ya kwashe dukiyar ƴaƴanta نعم Mhm, faƙala na Alhima.
Allah ya ce da shi baffan na wa'annan yara ƴan mata أدهما الثلثين ba su su lisanin dukiya kar duk abin da ka kwashe da bashi kashi uku ka ba su kashi biyu yaran nan yan mata wannan abu ba karamin garibi bane a wurin larabawa ba karamin tashi hankali bane mace wace ce mace dukiya kawai ga ita ma da ita da kuɗin duk tafiyar su daya wa'an aka ce a ba su su lisani yara yan mata guda biyu وعد أمكم الصمنا ai shi kenan an gama da shi aka ce kuma sumanin sai ka baiwa uwar tasu to ya za a fitar da ya za a fitar da sulisani da sumuni sulisani da sumuni ya za a fitar da shi نعم Hmm? ya za a fitar da zuwa za ka gani wannan a cikin kashi uku ne ake neman kashi biyu wannan kuma a cikin kashi takwas ne ake neman kashi ɗaya نعم to m- abinda muke a nan a- a- a- a- a harka ta mu ta ta zaure sai a duba a cikin kashi uku nan da kashi takwas nan akwai inda tsakanin uku da takwas suka muwafaka a'a wani irin a'a ku dakata ba haka ake abin ba yawa ba haka ake abinda ake cewa muwafaka uku tana da sulusi takwas tana da shi ba ta da shi ita kuma takwas tana da rubu'i tana da nufi ita duk uku ba ta da shi saboda haka gabaki ɗaya tabayuni ne tsakaninsu tabayuni ne tsakaninsu in an samu tabayuni yudrabu ahaduhuma fil akhari kawai shine magana sai a ɗauki ɗayan sai a buge shi a cikin ɗayan abin da ya fita to sannan ne zaka ce mana 24 amma ba wai ka je kan matsalar bugun ya za su da sai ka ce kawai cewa za ka yi abin nan ukun ka buga cikin takwas sai ka ce jada daku jahadaku yawa eh jahadaku na'am shikenan ita jimin ita ce ukun ko ita kuma ha'in ita ce takwas in ka ce jaha abin da zai fita 24 shine dakun din jahadaku kaga 24 kenan to idan ka fitar da 24 nan shi kenan in ka kasa 24 gida takwas za ta kasu shi ne rabon uwa uku kenan sai ka bata me sultanin 24 goma sha shida domin takwas ɗaya gida uku shi ne shi sai ka ba- sai ka ɗibi goma sha shida ka bayar sai ka duba ga sauran nawa kenan sauran hudu sauran biyar ko sauran biyar ya rage to fali aula rajulin zakarin sai ka biyo layin asabatu ka gani wane ne suke da shi akwai wani dan uwa ko dan dan uwa ko wani baffanta ko wani baffan ko shi wannan baffan shi zai fashi wannan biyar din annihi ma din to haka nan ake abin wama bakiyar falaka to ma baki ya falaka ka ji shi ke shi ne magana kai an mun su da ka kwashe komai ma baki ya za ka samu shi ne ka gani قال أبو داود أحد أبشر فيه to ka gani abu dawuda ya ce bishir bin mufaddali نعم
shi yake gaya maka malaman nan dudi ne daga Allah yanzu shi bishir bin mufaddal din gashi can a kusa da tabi'ai yake shi kuma abu dauda wa yake zancen tabi'an tabi'ai ma ba wanda ya gani ko daya amma shi ya gano cewa bishiru ya yi kuskure wajen bayanin wannan tarihin sabit bin qais bin shamakin kam ai ina za a ce an kashe sha uku ba shi bane ba shi bane a cikin wannan kissa shi ne ce ya yi kuskure inna huma ibna ta sa'ad bin rabi'i ta gani ya ce sa'ad bin rabi'i ne shi ne wanda ya kasa cinye dabino din nan saboda yana jiyo kanshin aljanna ya wurgi da shi ya kutsa cikin abin nan aka- aka yi masa wannan abin.
وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة ya ce ai shi sabita a ranar yamama aka kashe shi tare da sayyidina abubakar ko a cikin yakin musulman tilka zabu a nan aka kashe shi to ka gani ko shi ne kuskuren da aka samu wahamin da aka samu ya gasa na ibn صريح sarhi حدثنا ابن وهب أخبرني داود بن قيس وغيره من مم.
أهل العلم عن yawa عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله مم.
أن امرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله to matar sa'ad ibn rabi ta ce ya rasulullahi inna sa'adan هلك halaka وترك ابنتين yawa sa'ad ya halaka su a larabci hakan nan ya ce mutum ya rasu ya ce ya halaka an fahimta yawa yanzu ko mutum ne ya bata haka nan sai a ce ya halaka to to shi to shi ne yare ne amma mu nan ba da mu faɗa haka nan eh su sai hatta da ba a ki wa halaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa lam yatruk dinaran wala dirham kai ka faɗa haka da Hausa in mutum ya faɗa haka shi ya halaka ba a yi yare dole ne a kula da yare ba sa zo ka dinga gatsu mana abu kaman gwarawa ba ka gani zuwa
إن سعدا هلك وترك وترك ابنتين ya bar ya فساق yi نحوه saka na hawa ya komo hadisin da ya قال kawo أبو ce داود Ibn وهذا Wahab.
هو ya ce أصوب wannan shine ingantaccen labari na ibn wahabin nan ba na bishir bin faddali ba نعم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبان حدثنا قتادة Mhm. shi حدثني ne أبو zai tsara حسان ta buzaki kenan kaga da ga abanu nan ga kuma kata da su duk basariya haddasa na abu hassan نعم أن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل ورث أخوة وابنة Mhm, kaga ne ya gadar da ya ba da gado ga yar uwa da kuma ya Fada fada alli alli kulli kulli wahid wahidin minhum minhum ya sanya rabi ga kowace daga cikin su Ibn Abu Musa Eh, eh, eh, irin abu to ai duk wannan haka yake in ba wani tare da su an bar ya ta tsatso an bar yar uwa sawa'un yar uwan nan shakikiya ce ko li'addiya ce to dukiya kashi biyu cif ta raba kanta ya rabi yar uwa rabi shikenan duk da wacin nisfi ne وهو باليمن yana yaman ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ alhalin حي ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yau mai zin hayyun yana nan fi da hayati باب في الجدة babi a cikin kaka kenan حدثنا لك عن أبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خارشة مهم.
عن قبيسة بن زعيب أنه قال Mhm.
جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها To, kaka ta zo wa an- a sidna abubakar tana tambayar tana neman gadonta na jikarta da ta rasu wato Uwar- uwar uwarta kenan eh فقال ما لك في كتاب الله تعالى yace شيء to ni ban ga komai gare ki ba a cikin littafin Allah wa ma alimtu laki laki fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ni kuma shay'an ban san wani abu gare ki ba a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ban sani ba bai ce babu ba bai ce babu ba banda ka ce bara mu ce dubu sunnar ma'aiki ce gabaki dai sunnar ma'aiki babu kaza wannan yana da hadari kwarai da gaske farji ya hatta as'alan nasa to saboda haka ki koma sai na tambayi sahabbai tukunna fas'alan nasa ya tambayi sahabbai فقال المجيرة بن Mujiyar ta شعبة ɗan shu'uba ya ce hadarta wasu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ta har sudusa.
Ina nan ma'aikin Allah ya baiwa kaka uwar uwa kenan sudusi.
فقال أبو بكر Abubakarin ya ce هل معك غيرك ko akwai wani ka tare da kai sanda ma'aiki ya faɗi wannan?
فقام محمد بن To مسلمة Muhammadu ɗan masu da mata ya tashi.
فقال مثل ما قال Sai ya المجيرة بن faɗi irin شعبة abin da mujiyar ta ɗan shuba ya faɗa kaji daga inda aka san tasabbuci a cikin ilimi ke. Domin fikihu ne wannan. wasu uzannin asulu bi fikihin kifi su bi shi- wali dan wali umaru shi dole idan mutum ya faɗa abu a cikin babin fikihu sai an kwankwashi abin tukuna ba kawai daga an faɗa ka ce to haka a sai ka kwankwasa tukuna to yanzu ka ce hadisi ga Allah hadisi nan da Allah aina yake ba sai mutum a je ji wani kwamata la ya zo ya dinga tambaya ba wai an ce ma duk wanda ya gaya muku abu ya ce manzan Allah ya ce kaza idan kana da wani magana kai ba sai ka je ka kwaso kuma ka zo kana tambaya shi za ka tambaya in ai ba shi jide daga annabi ba a ina yake wannan hadisi ka ga yanzu na mujira su dan shuba ne yana daga cikin sahabbai kuma ya faɗa abu sai na abubakar saboda tasabbuti ya ce masa ko a kowani tare da kai da ma'aiki ya faɗi wannan don tasabbuti ne ba don ƙoƙarin tabbatarwa kada nan da nan ilimi kawai a dinga masa kwasan karan mahaukaciya irin yadda muke yi ɗin nan yanzu mutum kawai ya buɗe baki ya dinga kirɓo abu zan cika kuma shi kenan a zo daga baya kuma ana tambaya sun za ku dinga tambaya can duk wanda ya faɗa ba ku dinga tambaya ta ba ku zo ku wahalar da mutane ba ko ba haka ba Mhm.
فأنفذه لها أبو بكر to abubakar sai zartan masa da shi ɗin ya ثم ba ta- جاءت ya ba ta- الجد ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب to kuma تسأله an yi ميراثها wannan ba daɗewa abubakar ya rasu to ashe shi wannan mamaci yana da kaka ta wajen ubansa ma ita ma tana nan da rai kuma ba uban dama ba iyaye amma ga kakanni mata guda biyu da uwar uwa da uwar uba ita uwar uwa ta je ta raba ta karɓa abin ta tun ah, wato Abu- halifa na nan halifatu rasulullahi saboda haka an samu gona an bata daga baya wani ta ji labari ta ce to aka ce halifa ya rasu shi ina magajinsa amiru ne ne ya umaru ta je gurinsa ita ma ita ita ma ta zo uwar uba kenan to نعم فقال مالك في كتاب الله sai ni شيء ban zo wani abu gare ki cin kitabun lahi وما ba.
كان القراء الذي قضي به إلا kuma لغيره hukuncin da aka yi ga watanki aka yi ita ce uwar uwa وما أنا بزائد في الفرائض ni ko ba zan ɗora komai a cikin farallai ba in ƙara wani abu a cikin ولكن هو farallai ba.
ذلك السدس daidai zaliki sudusu wannan sudusun ne dai iya kasa kenan haƙƙin kaka kenan fa'i ni ji tama'atu ma fi fa huwa bainakuma Na'am.
idan kun haɗu ga ke uwar uba ga uwar uwa sai dai ku raba sudusun nan yawa sai dai ku raba Wa'ayyadukuma sudusun nan kamar halal.
yadda mata suke mata na aure in ɗaya ce ba tumin za ta kwashe ɗan sun haɗu fa ba ya raba ba yawa to kuma haka da ku wa'ayyatu kuma ma khalat bihi fa huwa laha duk wacce a cikin ku take banta da shi to nata ne ta kaɗai ce ta abin to haka ake yi sudusi na kakanniya ta wajen uwa in kuma ga ta wajen uba kada a hukuntar da ita a ce ai abin da ake hukunci da shi na wajen uwa ne kawai sai a haɗa su su raba Mhm.
شيئا ذاتي har yanzu har yanzu haka ne suna daga cikin kaka ta wajen uwa da ta wajen uba duka suna daga cikin zuwa su ba 'ya'yansu
a ba su ma an faɗi Na, wannan na, ba na.
da uwa ta fi ya za ki zo ki tsallako ga uwa kuma ki ce za ki ci gado ai ba za su ware ki نعم حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي yanzu بن maza متى اخبرني ابي مهم.
حدثنا عبيد الله ابو المنيب العتشي مهم.
عن ابن بريدة عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس ma'aikin Allah ya sanya su da filin jaddati ga kakanniya اذا لم يكن دونها ام idan lam takun kenan idan babu uwa a kasanta idan ga ta ga uwar mamacin to ai kaga ba za- ba za su rare ta ba to باب ما جاء في ميراث الجد babin abin da zo a cikin gadon kaka حدثنا محمد بن كثير اخبرنا حمام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum فقال ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala yace إن إن ابني مات dana ya rasu famali min mirasi me yana wani gada gadon sa ala falaka sudusu ma'aike ce kai uba ai laka sudusu wato sudusu ne tabbata gare kashi ɗaya cikin shida falamma adbara da'ahu yayin da ya ba da baya kuma da ahu sai kiransa faqala laka sudusun aharu a'a laka sudusun aharu yawwa wani sudusun ya tabbata ya tabbata gare ka fala ma dabara da ahu faqala da ya ba da baya tafi manzo Allah ya sai kiransa fa kala yace inna sudusul ahara du'umatun to eh, shi ɗaya sudusun na ƙarshe wato domatin asirci ne asirci ne abu ne da babu mai shi saboda haka shi kenan za ku kwashe shi da asirci kala ga tadatu mutum mana na qala fa- fala yadruna ma ma ay shay'in wa rasul ayyi shay'in warasahu ba su san tare da waɗanne magada ne wato ma'aikin Allah ya baiwa a, kakan nan su bisi ba dole da ya san akwai magada shi hadisin bi wato ruwaya ba ta yi bayani su wane ne shi mamacin ya bari ba iyaka san kawai aka faɗa yadda ka ji an yi dinnan to iyaka kan ne wato ak- a- a- wato kakan akwai wasu a cikin gadon sai dai ita ruwaya ba ta zo da bayanin cikon su wane ne a cikin gadon ba amma dai haka abin yake mutum yakan ci farillarsa idan shi asibi ne domin akwai wanda yake da jiha guda biyu jihar farilla da jihar asibci kaga uba yana ciki kakan ma uban uban kenan shi ma yana ciki yana ci da farilla yana ci da asibci idan aka raba wa ahalin fara'ida har da shi aka ba su gadon su sai ga wani abu ya rage kuma ba mai cinsa sai ya kawo rigar asibci sai zai ci wannan ɗan an fahimta to to to haram to wannan ɗin haka nan to abin da ya faru kenan da wannan kakan cewa kuma an fahimci wannan qala abu qara'atu aqallu shay'in wa rasul jiddu as-sudusu shine mafi karancin abin da gado- kaka yake gado to shine su dufi wato kaga tun da yace aƙalla shay'in shi kakan nan yana da halaye daban-daban karatunsa yana da tsayi kwarai da gaske kwa karatun kaka yana da tsayi wato dogon larabi ne in ka zo za ka ga musamman kaka idan ya haɗu da 'yan uwa to ana duba yan uwan suwaye suwaye ya haɗu da su ko watakila daga shi sai yan uwa shakikiya ko ko ɗan uwa shakikai mata, mata guda biyu ko ɗan uwa shakiki namiji ko shakiki da shakikiya ko shakikai uku mata a cikin dukkan wannan halaye ya tashi daga cin su da sunsa ya dawo kan asibiti ya fiye masa an fahimta ko kuma a- wato yana da halaye za watakila za mu zancen sa gaba in ban yi ba kuma daga baya ma yi bayanin wato shi shi kaka dinnan uban uba dinnan in ya haɗu da da- da shafiɗi Na ji.
za ka wani wani zai tura wani da shi da shafiɗi haba ba wanda zai tura wani shi ba zai tura shi ba shi ma ba zai tura shi ba ba ba ba yan- ba- ko abi ba zai ture ba kaka ba zai tura dan uwa ba sawa'un shiƙiƙi ne ko abi ne ko ummi ne kaka ba zai ture su ba su ma ko ba za su ture shi ba yawa kaka baya ture su ba sa ture shi a yana da sha'ani sosai da yan uwa dinnan da shakikai da li'abbai shi kaka wanda za mu bayaninsa a gaba yawa yana da sha'ani da su sosai a cikin gado kwarai da gaske to حدثنا وهو بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن أن عمر قال أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم to الجدة umar ya tambaye su ya ce waye a cikin ku ya san abin da manzo Allah ya baiwa kaka gado قال مع مع Makil بن bin يسار Yasari ya ce ana Ana.
ni na san abin da ya bashi ورثه صلى الله عليه وسلم السدس ma'aikin Allah ya bashi sudufi ne قال مع من ya sai ce to san- da aka mutu aka bar shi kakan a cikin wannan da aka bar sudufin suna tare da waye su waye sauran magadan قال لا أدري makil ya ce a ban san da shi da su waye ya ce Ala, la da raita.
ai baka san komai ما ba.
تبني ai إذا ba ai ba za ka wannan garwaya ta ka ba za ta yi wani amfani ba saboda ta zama abtara ai ba a zancen gado sai magada sun cika cif tukunna yawa domin idan da wani inda wani kayanta ma kai ba za ka matso gurin ba ma inda wani kuma kana wata daraja zai ɗauki kai mai da kai wata daraja a cikin magada saboda haka ba a yin rabon gado sai an gama bincike kaf an samu ta hakikin suwaye da suwaye da suwaye aka bari tukunna don ba haka nan ba ka ce ya bai wasu cikin sai mu daɗi su da mu bashi kuma mu san sauran ko suwaye ba wata ƙila wanda za su hana shi cin nema ga baki ɗaya
babu fi mirasil asabati babu a cikin mirasin asabatu حدثنا أحمد بن سالم ومخلد بن خالد Mhm.
وهذا حديث مخلد وهو الأشبه Mhm. shi ne mafi kosarwa wannan hadisin mahalar na ya fi- ya fi zuwa cikakke قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا محمد عن ابن داوود عن أبيه Aha.
عن عن ابن عباس قال Mhm.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم to Ab- abdullahi bin abbas ya ce ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أقسم المال بين أهل الفرائض zan raba dukiya tsakanin ma'abuta rabo ma'abuta rabo zan raba musu alaki ta billahi yanda ya zo a cikin littafin Allah فما تركت الفرائض فلا abinda أولاد farillai لهم.
suka bari fale aula zakarin zan ba da shi ga mafi cancantar namiji mafi cancantar namiji abinda farilla ya rage misali mutum ya mutu shikenan sai ya bar matarsa ko matansa kaga ahlul fara'id ce ita to shikenan da aka ɗiba aka ba su tumuni ko kuma aka ɗiba aka ba su rubuci bai da yaya shikenan sai a zuwa duba a ganin suwa kuma ya bari a baya shikenan sai a- a- a dudduba wa'annan asabatun nan ka taho kansu ga baki daya uba uban uba a- a- shikenan dan uwa dan uwa shaqiqi dan dan uwa shaqiqi ammi shaqiqi ammi li dan uwa li abi dan dan uwa li abi ammi shaqiqi ammi li abi dan ammi shaqiqi dan ammi li abi wayannan ko ba haka ba su za a biyo su To, kuma ba su za a bawa na'am wanda li'aular kwarai kwa li'aular rajulin kwarai da to, gaske wanda yake kusanci to ya shafi wanda suke bayan sa.
dama haka yake aiki to amma ana ɗazu shi Mhm.
kamar kaka Mhm.
inda an ce ɗa ɗan ɗa Mhm.
uba uban uba Mhm.
to ga uban uba kuma sai da aka faɗi shi aka faɗi ɗan uwa Eh, amma kuma a ce bai shafe su ba a ai idan ana zancen farle na'am idan ana zancen farle ai baya shafi ai a cikin babin asirci ne na'am a cikin babin asirci shi ne sai ya shafe su amma in ana zancen farallai ai kaji inda duk inda ake zancen yan uwa din sun haɗu da wato mm, mm, mm, abin nan maza da mata Na'am, shaƙiƙai na'am.
ko li'abai sun haɗu maza da mata Na'am.
suka haɗu kuma da kaka bayan da za a yi shafe su ba zai yi shafe su ba ba zai yi shafe su ba ko ƙanƙani
Ba- babu kuma shi wannan shi wannan ai idan ka ji an yi zancen abin nan idan ka ji an yi zancen wato asibci wato idan ka ji an yi zancen asibai na'am
wato shi wanda yake na gaban
na'am to babu shi ne kwata-kwata babu shi ne na- na gaban sannan sai a zancen na gabansa na'am na'am shi ne asibci shi ne babin asibci amma babu babu wani halin da kaka